نضرب مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 19 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda har yanzu muna nan a cikin suratul bakara kuma jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 173 yau kenan insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 174 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya mana albarka Allah ya mana jagoranci Allah ya tsare mu daga zamiya da ganganci da kuskure ubangiji subhanahu ta'ala ya sa albarka da alkhairi a cikin abin da zamu karanta Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya ce innal ladhina yu'minuna billahi minash shaitanir rajim innal ladhina yaktumuna ma الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك, أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min kitab Allah ya sake waiwayo da magana kuma zuwa ga malaman Yahudawa masu ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na alkur'ani da kuma gaskiyar da suka sani game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min kitab Allah ya ce lallai tabbas waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar a cikin littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila suke musaye da ayoyin Allah da abinda Allah ya saukar na alkur'ani ko na littafi suke ba da shi a basu wani farashin duniya ɗan kaɗan Allah ya ce su sani ula'ika waɗannan da aka siffanta su ma ya na fi butunihim illan na babu abin da suke ci a cikinsu in ba wuta ba wuta zalla suke ci a cikinsu wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati sannan Allah ba zai yi magana ta rahama da su ba a ran tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim sannan kuma suna da azaba mai rari ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda Allah ta'ala yace waɗannan su ne suka musanya shiriya da bata wal azaba bil maghfira su ne waɗanda wato ainihin suka musanya gafara da azaba ma'ana suka ba da shiriya aka ba su bata suka ba da gafara aka ba su azaba Allah ya ce fama asbarahum alannar Allah ya ce wani irin haƙuri ne kan suke da shi akan wuta har ya kai su zuwa ga ɓoye abin da Allah ya saukar zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq Allah ya ce wannan bayanin Allah ya yi wannan bayani ne saboda Allah shi ne ya saukar da alkur'ani da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id kuma lallai tabbas waɗanda suka rarraba game da littafin Allah Allah madaukakin sarki ce suna cikin sabani sabani mai nisa Allah ka tsare al-Imam tabari Allah ya mishi rahama ya rawaito hadisi daga Ikrama daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi ya ce faɗin Allah ta'ala innan ladina ya tumuna ma an zala Allahu minal kitab da kuma ayan take suratu Ali Imran innan ladina ya shtaruna bi ahdillahi wa aimanihim zamanin kalila ya ce waɗannan ayan nazalata jami'an fi yahud dukansu sun sauka ne game da yahudawa duka suna siffanta yahudawa ne ma'ana siffa ce ta yahudawa ɗabi'a ce ta yahudawa ɓoye ayoyin Allah don a samu wani abun duniya duk wanda ke ɓoye ayoyin Allah ga abin da Allah ya saukar amma ya jirkita ya canza abin da Allah ya saukar don saboda wato ainihin ya samu wani abin duniya to ya sani cewa ya ɗauki hanya ce hanya irin ta yahudawa hanyar yahudawa ya ɗauka saboda haka abdullahi ɗan abbasin ya ce wannan ayan ta sauka ne akan yahudawa yake cewa nazalat hadhihi al-ayatu firu asa'il yahudi wa ulama'ihim waɗannan ayoyin da wannan aya ta suratul albakara da waccan ta suratul ali imran sun sauka ne game da shugabannin yahudawa da malamansu kanu yusibuna min sufalatihimul hadaya wal fadl sun kasance suna samun kyaututtuka daga wawayen cikinsu raunanan cikinsu talakawar cikinsu suna hada musu dukiyoyi su basu wa kanu yarjuna an yakuna nabiyul mab'uth minhum sai zamana suna fatar in Allah ya tashi aiko manzo ya tashi aiko annabi to suna son annabin da za a aiko din ya zama daga cikin su za a aiko shi falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama min ghairihim lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama daga waninsu daga inda ba daga cikin su ba khafu zahaba ma'akalatihim sai suka ji tsoron kar hanyar samun abincin su ya kare domin idan aka bi annabi sallallahu alaihi wasallama aka bar su to kaga kenan ba wanda zai sake dauko sadaka ya kawo musu wa zawala riyasatihim sai suka ji tsoron kar shugabancinsu ya gushe fa'amadu ila sifati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama faghayyaruha sai suka dauko at-taura duk inda aka kawo siffar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka cakuɗa ta sai suka gauraya thumma akhrajuha ilaihim sai suka fito da wanda suka canza din zuwa ga mutanensu wanda yake bayani akan asalin siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai suka boye shi wannan da suka cakuɗa da nasu sai suka fito da shi wa qalu sai suka ce hadha na'atul nabiyyi alladhi yakhruju fi akhir zaman wannan shine ita ce siffar annabin da zai zo a ƙarshen zamani ma'ana wannan da ke cikin attaura wannan da ke cikin wancan da da kuke karantawa ba daidai bane wannan sabon da muka kawo muku shine asalin siffansa in kuna so ku san waye shi sai suka ce ai la yushbihu na'tu hadha nabi ai wannan annabin da ya zo daga cikin quraishawa ai in kun kula za ku ga siffofinsa ba su kama da siffofin annabin da Allah madaukakin sarki yake ba da labari a cikin attaura ba fa anzalallah sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab Allah ta'ala yake cewa lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na littafi wa ya na bihi samanan kalila sannan kuma suke ba da ayoyin Allah suke sayan ayoyin Allah suna sai da ayoyin Allah su karɓi wani farashi ɗan kaɗan wani abin da bai taka kara ya karya ba e, shi ne Allah ya zarge su ta ja'aluna hu qarabisa tubdunaha wa tukhfuna kathira haka kuma mai da taura kawai abin da ya muku ku bayyana abin da bai muku ba kuma ku ɓoye a ciki iya abin da kuka ga cewa zai dace da son duniyanku da son zuciyarku da wannan shi za ku bayyana amma abin da kuka san cewa ya saba ma son zuciyarku ya saba ma son duniyarku to wannan kuma sai ku wato ainihin ɓoye shi ba za ku bayyana shi ba to wannan ayar tana nuna mana haɗarin da ke cikin mutumin da zai bude littafin Allah da sunan cewa zai karanta ma jama'a littafin Allah amma kuma ya barke da faɗin son zuciyansa ko kuma son zuciyan wani domin ya samu wani abin duniya shi ƙur'ani ana karanta shi ne a yi bayaninsa bisa ga yadda mahalicin mutane ya saukar da littafinsa irin yadda Allah ya saukar da littafinsa haka ake karanta shi ba a sassautawa saboda a faranta ma wani ba kuma a tsanantawa saboda a bakanta ma wani muna fahimta ku saboda watakila mai karatu yana da wani wanda yake saurarensa kuma yana ba shi wani abin duniya idan ya sake ayoyi suka bi ta kan shi zai rike abin duniyar da yake ba shi sai ya ɓoye duk abin da aka ba shi allah ya ce ma ya akulu na fi butunihim illan nar ba abin da ya ci a cikinsa in ba wuta ba wuta ya ci a cikinsa kaga wannan yana daga cikin illar da siyasar zamani ta zo mana da ita Allah ka tsare mu daga zamiya za ka iya samun mutum na karanta ayoyin alkur'ani ya nuna cewa wannan mutumin banza ne a harkar siyasa ya kace-kace da shi lokacin da kuma ya jawo shi shigo da shi jikinsa to sai a canza ayoyin ayoyin da Allah bai canza ayoyinsa ba sannan shi ma dai mutumin bai canza halayensa ba bai canza ɗabi'unsa ba amma menene ya mai da shi daga mutumin banza ya kuma mutumin kirki a yau shine abin duniya shine abin duniya idan talaka ya yi ba daidai ba to wannan za a yi kace-kace da shi amma idan babba ya yi ba daidai ba to wannan ba daidai ɗinsa ba ya koma daidai me ya mai da ba daidai ɗinsa bai koma daidai shine saboda yana da abin duniya a hannun shi to Allah yake cewa duk waɗanda ake ba su wani abu na duniya suna canza ayoyin Allah daga inda Allah ya saukar suna ɓoye gaskiyar abin da Allah ya saukar Allah ya ce to duk abin da aka ba su ba komai suka yi ci a cikinsu ba in ba wuta ba ko me za a ba su to Allah yake cewa duk abin da suke ci a cikinsu to ba komai suke ci ba in ba wuta ba wuta kadai suke ci a cikinsu saboda haka ashe kenan kaga wannan laifi ne mai girma kwarai da gaske mutum ya sanya ayoyin Allah a gabansa sannan kuma ya barke da karanta abin da zuciyarsa take so ya koma yana karanta abin yana kokarin karanta ma mutane abin da su mutanen suke so domin ya samu shiga a wajensu ko kuma ya samu wani abin duniya a wajensu saboda haka wato su ayoyin Allah ana karantar da su ne domin a samu yardan Allah ba domin a samu shiga a wajen wani ba sannan kuma mu kiyaye da Allah ya ce wa yashtaru na bihi thamanan qalilan farashi dan kadan don farashin na da yawa ba kaga wani zai je jambaya ai to yin farashin da aka bayar din da yawa fa to sai an faɗa maka cewa shi Allah abin da yake nufi da cewa samanin kalilan shine idan duniya da abin da ke cikinta aka bashi samanin kalilan samanin kalilan domin yanzu idan yadda muke taruwa a nan mu yi karatu idan mun karanta ayan Qur'ani wani zai ji cewa akwai wani abin da da yake yi wanda ba daidai bane sai ya gyara wani kuma zai ji akwai abin da mai kyau ne amma da baya yi sai ya aikata wannan mutum ɗaya ya saurari abin da zaka karanta na ayan Qur'ani ya bar wani aikin banza da yake yi ko kuma ya kama wani aikin alkhairi da baya yi manzo Allah ya ce ya fi maka alkhairi sama da a baka turken jajayen rakuma sama da a tara maka jifa-jifan motoci hilux hilux tondira-tondira ko sama da a tara maka su to ya fi maka a ce mutum ɗaya ya kinsu ya shiru ta sanadiyarka to yanzu kenan kaga wadda ya bar ƙoƙarin shiryar da mutane domin samun wani abin duniya kaga duk abin da za a bashi sunan shi mai samanan kalila farashi ne ɗan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a hadithi la mawdu'u la mawdu'u qausi ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa fiha manzo Allah yake cewa inda za a kafa kusa a gidan aljanna ba kusar ba ba kuma abin da za a rataye a jikin kusar ba ba aka rataye kusa a sa hanga ba yanzu wannan agogon da aka sa kusa aka rataye shi ai agogon ya fi kusan tsada haka ne ko baka ba kuma galibi dama in an kafa kusa abinda za a rataya a jikin kusan ai yafi kusar tsada to sai aka ce maka ba abinda za a rataya din ba ba ita kusar ba hujin da aka huda kusar din manzo Allah yake cewa in aka zakulo abin da ke cikin sa na zinare da azurfa da sauransu manzo Allah ya ce yafi duniya da abin da ke cikin ta yafi duniya da abin da ke cikin ta ashe kenan kaga duk abin da za a baka a duniya samanin kalilan ne ɗan kaɗan ne bayi da yawa to kaga kenan wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske a ciki shi yasa kullum nake ƙara maimaita mana maganar nan malamanmu da suke koyar da mu suna da haƙƙin addu'a a kanmu domin shi malami da yake karantarwa tendensi ne ya samu zamiya ya fi girma sama da na mai sauraro saboda kai yanzu mai sauraro ba wanda zai zo ya kira ka ya ce da kai zan baka kuɗi naira miliyan kaza ko naira biliyan kaza idan ka saurari kaza ba wanda zai kira ka haka amma mai karantarwa yanzu wani zai zo ya neme shi ya ce masa ayan nan da Allah a jirkita ta a canza ta muna so kai mana kamfen da ayan Qur'ani kaga wannan ai ya samu zamiya ya kauce akan hanya ya fi sauri da gaggawa sama da sama da mai sauraro haka ne ko ba ka ba ashe suna buƙatar addu'a a wajenmu akwai buƙatar mu dinga sanya malaman mu cikin addu'a akwai buƙatar haka eh kuma kaga musamman masu komawa gefe suna zagin malamai suna sukar malamai wato abin da yake so mu fahimta a nan shine shi malami dan ya shiga kasuwa ko ya shiga siyasa ko ka gan shi da wani ɗan kasuwa ko ka gan shi da wani ɗan siyasa wannan fa ba shi ke nuna ya zama mutumin banza ba muna fahimta ku har sai in ya yi aikin da ya mai da shi mutumin banza mai yiwuwa kai iya abin da ka gani ko shi ne a bidiyo ka gan su tare da ɗan siyasa babu mamaki baka san ma watakila abin da ya haɗa su maslahan kai mai kai kai ba maslahan ka ne kai to amma abinda ayan take magana shine a sanya mutum ya canza ayan ƙur'ani saboda ya faranta mu wani rai saboda ya samu wani abin duniya a wajen wani amma duk ka gani shi tare da wani ba shi ke nuna kuma ya zama mutumin banza ba saboda ina muku rantsuwa da Allah da yawa yawan masu sukan malamai sun gansu da 'yan siyasa sun gansu da waye da waye idan su suka samu damar da malaman suka samu ɓarnan da za su yi Allah kaɗai san ta. in suka samu damar da malaman suka samu irin ɓarnan da za su yi sai a hankali wani da shi da zai samu damar da za a ba shi kuɗi ya ce ma mutane ku yi ne kuma su saurare shi to da irin tsiyar da zai haifar mu al'umma tana da yawa amma kame wanda malaman suke yi yana da yawa ba sai wanda yake mu'amala da su da kuma 'yan siyasa kafin zai fahimci abin da ake nufi sai wanda yake mu'amala da su saboda haka wannan yana nuna mana duk abin da za a ba ma mutum na duniya in dai saboda ya canza ayoyin Allah ne to sunan wannan abin samanan kalila farashi ne wanda yake dan kaɗan ne ba mai yawa ba Allah kuma ya ce to babu abin da mutum yake ci a cikin sa in ba wuta ba sannan Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati haka ne ko Allah ba zai magana da su magana ta rahama baran tashin alkiyama wala yuzakkihim sannan Allah madaukakin sarki ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim sannan suna da azaba mai raɗaɗi sai ce ula'ikal ladina ishtarawu dhalalata bil huda waɗannan su ne waɗanda suka musanya wato shiriya da bata wal azaba bil maghfira suka musanya gafara da azaba Allah ya ce fama asbarahum alannar me ya kai hakurin su akan wuta wani irin haƙuri suke da shi da juriya da kau da kai har ya kai ga suke iya rungumar bata su rungumi azabar Allah Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq hakan yana faruwa ne wannan bayanan da Allah ya yi Allah ya yi su ne saboda Allah shine ya saukar da littafi na alkur'ani da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab waɗanda suka samu saɓani suka sassaɓa a littafi da fi shiƙaƙin ba'id suna cikin wato saɓani wanda yake mai nisa to kaga wannan ayar ita kuma ta ƙarshen nan tana nuna mana cewa addinin musulunci musamman akan alkur'ani ana so a samu haɗin kai na musulmai rarrabe addini kowa ya kama hanyarsa wannan ba tsarin musulunci ba ne Allah madaukakin sarki yana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah yana cewa innal ladhina farraqu dinahum lallai waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shiya'an suka zama tawaga-tawaga kowa ya rike nashi wannan suka ce mu ne 'yan kaza wannan suka ce mu ne 'yan kaza Allah ya ce lasta minhum fi shay Allah ya ce mu annabi baka tare da su a komai babu kai babu su babu su babu kai kaga kenan ashe rarraba addini ba karantarwar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan Allah kuma ya gargade mu ya ja hankalin mu yake cewa da mu munibina ilaihi wattaquhu munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah ta'ala ya ce munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sala Allah ya ce ku zama tsayayyu masu mai da al'amuran ku gaba ɗaya zuwa ga Allah Allah ya ce wattaquhu ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa aqimus salata sannan ku tsai da sallah bayan nan wala takunu minal mushrikin kar ku zama cikin mushrikai masu yi ma Allah tarayya minal ladhina far minal ladhina farraqu dinahum waɗanda suka rarrabe addininsu wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya tawaga tawaga jama'a jama'a kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ya ce kowace kungiya kowace tawaga kowace jama'a suna alfahari ne da iya abin da ke gare su ma'ana suna ganin cewa babu inda gaskiya za ta fito in ba daga wajensu ba to shine Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin bait in dai aka samu sabani aka rarraba game da littafin Allah Allah ya ce to za a samu jayayya mai nisa to kuma ya ku ‘yan uwa mu sani cewa abin da ke haɗa kan mutane ba wai shiru akan barnan mabarnaci shi ke haɗa kan mutane ba abin da wasu za ka ji suna cewa wai a zo a haɗu a daina yi ma juna raddi a haɗa kai wannan kuskure ne ba yadda za a yi da mabarnaci da mai gyara su haɗu ƙarƙashin inuwa ɗaya kuma ɗaya bai a takin ɗaya ba ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba kasan dai in dai ba matsala aka samu ba ba yadda za a yi da ɓarawo da ɗan sanda su zauna a inuwa ɗaya in dai har ɓarawo na aikinsa kuma ɗan sanda na aikinsa na gaskiya to ba yadda za a yi da shi da ɓarawo su zauna a inuwa ɗaya haka ne ko ba haka ba to babu kuma yadda za a yi da maɓarnaci da mai gyaran ɓarna kuma su zauna a inuwa ɗaya ba tare da ɗaya yayi atakin ɗaya ba ba zai yi ba ba zai yi ba ana zaman lafiya ne lokacin da mabarnaci ya bar barna muna fahimta ku saboda akwai da yawa daga cikin musulmai wanda suke ganin wai in mutum ya fito ya bayyana shirka ko bid'a a cikin al'umma to yi masa raddi wai kokarin raba kan musulmai ne maida mishi maltani wannan raba kan musulmai ne saboda haka idan malami ya ce to mu ba ruwanmu da raddi ma bid'a da shirka sai a ce to kaga malaman Allah masu san haɗa kan al'umma to kuma kaga ba zai taɓa yiwa ba wannan na barna wannan na ƙoƙarin gyara barna kuma su zauna waje ɗaya a ba zai yi ba sai an samu matsala ko wancan ya shiru ko kuma wancan ya ɓaci shi ma amma in dai dukansu suna tare wannan na barnansa wannan na son gyara to wallahi ba za su zauna inuwa ɗaya ba ba zai yi ba ba zai yi ba daga shi addini asali an gina shi ne ma akan raddi bai taɓa yiwa a yi addini ba raddi ba zai yi ba ba zai yi ba domin in zo in ce ku bar shirka in nuna muku illan shirka ku daina shirka gaba ɗaya to ya fi tasiri sama da in ce ku yi tauhidi don ka bar barna a nuna maka illan barna ya fi sama da a nuna maka amfanin gyara don in zalla amfanin gyara aka nuna maka to watakila ganin kawo gyaran kuma sai ka yi barna sai ka yi barna wannan ita ce ka'ida idan aka samu abubuwa guda biyu sun hannu ga mafsada ga maslaha to abin da ake fara kawarwa shine mafsada barna ake fara kawarwa kafin kuma a kawo gyara muna ganewa ko wannan kuma shine addinin musulunci kaga shi yasa an ka dauki lafazin kalman shahada shi karan kanshi zaka ga sai an fara da la ilaha sai an kore duk wani abun bauta in ka ce la ilaha yanzu faraddi kake yi wa masu bautan gumaka masu bautan rana masu bautan wata da taurari masu bautan annabawa masu bautan mala'iku masu bautan shehunnai masu bautan waliyai duka kana maida musu martani ne kana musu raddi duka wa'annan ba ababen bauta bane to waye abun bauta illallah Allah shi kadai shine abun bauta to wannan shine yadda addini yake ci gaba wannan shine yadda addini yake ci gaba eh shi yasa jiya da rana wani yake ce min wai ya kamata mu shiru game da wannan yan bid'a kawai mu kyale su eh sai ce masa ka san dai kudin cizo bai rayuwa sai ya sha jini ku eh nace to mu ma haka zaman lafiyar mu shine mu sha jinin bid'a da shirka in dai ba mu yi bid'a da shirka ba to mun ba za mu rayu ba gwanda mu mutu gwanda mu mutu to menene amfanin zuwa mu duniya me ya amfanin karantarwa da za mu zo mu ce mu ku yi sallah ku yi salati ku yi zikiri ku yi istighfari shirkoki kuma sun yawa a cikin ku to ina amfanin zikiri ina amfanin salati ina amfanin istighfari to ka'ida kuma ta Allah ita ce Allah ya riga ya gina mutane akan cewa za su dinga samun sabani tsakani shi yasa tun fil azal na halittar ma Allah ya saba jinsi ya halicci namiji ya halicci mace ya halicci ɗabi'ar namiji daban ɗabi'ar mace daban tsarin halittar namiji daban tsarin halittar mace daban yanzu in ka na cire hulata in mace ta zo ta cire hijabinta da ɗan kwalinta kaina da nata ba iri ɗaya ba ne muryata da muryar mace ba iri ɗaya ba ce hatta hannuna yanzu na miƙe hannuna mace ta miƙe hannunta ba iri ɗaya ba ne saboda tsarin halitta ta ta ni namiji daban da tsarin halittar da ta cewa ita me ita mace yanzu ai muna ibadar azumi a tsarinmu yanzu mu maza duk namiji da ka gan shi baligi mai lafiya mai hankali kasan cewa yau in ya kai azumi ya kai na goma sha tara haka ne ko ba haka ba amma mata fa kowa da lissafinta wannan sabani ne na tsarin halitta me ya ja musu wannan ganganci ko laifinsu ba haka ba ne haka Allah ya tsara halittarsu haka ya tsara halittarsu to kaga kenan ashe tun halittar mu ma Allah ya halice mu ne bisa sabani sannan kuma a cikin mazan da matan sai mu iri iri wani a yi shi fari sol wani a yi shi baki wulik wani a yi shi bai na zalika kawama wani ka gan shi dogo wani ka gan shi dab da ƙasa gajere kenan wani kuma ganshi shi ma bai da zalika wani ka ganshi kato wani siriri wani tsakatsaki kowa da irin yadda Allah ya halice shi yatsun hannunmu ba iri ɗaya bane kafafuwanmu ba iri ɗaya bane kowa da irin zubin halittar da Allah ya masa in na dauki waya ta sai in sa tamfanin ina sai ya bude idan malam ya sa tamfanin ɗinsa sai ta ki budewa in na dauko wayarsa na sa nawa tamfanin ɗin sai ya ki budewa saboda me tsarin halittar mu ma Allah ya halice mu ne kowa da irin nashi to haka Allah ya yi mana fahimta kowa da irin tasa illa iyaka a babi na addini to Allah yana so mu dauri ne akan fahimta guda daya to sai dai mas'aloli na addini mas'aloli ne iri biyu akwai mas'alar da take mas'ala ce ta aqida to a wannan ba a samun sabani akan ta anan ne ake dauko wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin akan matsala ta aƙida to ko dai ka zama musulmi ne ko kafiri ba na uku kana saba mata gaskiya ka zama kafiri ko ka zama ahlus sunna ko dan bid'a wannan matsala ta aƙida kenan kamar misali yanzu in ce Allah ɗaya ne sai wannan ya ce komai Allah ne to kada an kafiri ne shi ba wani sabani wanda ya shakkan kafircinsa shi ma kafiri ne ba sabani kamar misali yanzu in ce Allah na sama sai wani ya zai ce Allah na ko'ina kaga wannan kada dan bid'a ne zindiki ba dan komai ba sai dan saboda ya ta Allah muna fahimta ko to wannan matsala ce ta aqida wadda anan ne ake samun sabani anan ne duk wanda ya saba ake take kai shi zuwa ga ya fita a musulunci amma akwai matsala fiqhiyya matsala ikhtilafiyya akwai matsala ta fiqh wadda anan ana samun sabani shine sabani na fahimta a hukunce-hukunce wannan tushen addini ne wancan aƙida kenan shi ba sabani a kan shi wannan kuma reshe ne to a reshe kuma a nan ne ake samun sabanin fahimta a nan ne kuma fikihu yake aiki kenan domin dama ma'anar fikihu shine alfahamu shine fahimta mun gane ko a nan ne ake samun mazhabobi a ce mazhabar malam wani ta fahimci kaza mazhabar malam wani ta fahimci kaza mazhabar malam wani ta fahimci kaza amma yanzu aka ce Allah ɗaya ne to ba za a zo a ce malikiya sun ce kaza hanabiya sun ce kaza hanbaliya sun ce kaza shafi'iya sun ce kaza zahiriya sun ce kaza babu wani amma yanzu kamar mas'ala ta fiƙihu ta fahimta ga nassi nan amma nassin ya ba da ma'ana guda biyu sai a samu saɓanin fahimta wannan ya faro ne tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da sabansa kada ɗaya daga cikinku ya yi sallar la'asar in ba a banu ƙwaraiza ba sai suka fara tafiya sai aka samu saɓani lokacin la'asar ya yi sai wasu daga cikinsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mu yi sauri ne la'asar ta riske mu a unguwar banu ƙwaraiza amma idan la'asar ta yi mana a wani waje mu tsaya mu yi sallah sai wasu suka ce a'a abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine duk yadda za a yi in za mu kai isha to kar mu sallar la'asar sai mun isa banu quraiza saboda haka suka samu sabani wayannan suka ce mu za mu sallah wayannan suka koma gefe suka jira su suka yi sallah saboda su fahimtar su ba annabi cewa yake a yi sauri ba abinda annabi yake nufi shine duk halin da aka tsinci kai an samu matsalan abun hawa an samu matsalan hanya hanya ta rikice an kadde ku yi la'asar sai kun iso banu ƙuraiza da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargi kowa ba a cikin su ya ce wannan kun dace da daidai wannan kuna da ladan biyu kaga kenan a nan ne ake samun mas'ala ta fahimta to ka'ida ta mas'ala ta fiqhu inda ake da sabani shine in na rike nassi daya kai ma ka rike nassi daya muka rike nassi guda daya sai muka fahimci fahimta iri biyu ka fahimci naka na fahimci nawa naka fahimtar ba wani nassin da ya mara mai baya tawo fahimtar ba wani nassin da ya mara mata baya to anan ba in da ikon in soke ka ba ka da ikon ka soke ni wannan shine ka'ida la in kara fi masail ijtihad ba zan maka inkari ba za ka min inkari ba har sai in kana da wasu nassoshi da za su goyi bayan fahimtar ka sai ka maida mun martani akai ko kuma ina da wasu nassoshin da za su goyi bayan fahimtata ni ma kuma sai in hujjance ka muna fahimta ku misali kamar yanzu na san ko kunan yanzu na tambaye ku za a samu saɓani yanzu ana sallah idan za a tafi sujada da hannu ake tafiya sujada ko da gwiwa na da hannu ko da gwiwa to ka gani wasu sun ce da gwiwa sun ce da hannu to kuma haka malamai suka yi saɓani kuma duk malaman da suka yi saɓanin kowa da hadisi guda ɗaya dogara hadisi ɗaya suka riƙe sai ba mu wannan fahimta ya ba mu wannan fahimtar kaza hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai tafi sujjada kar ya durƙusa irin yadda raƙuma ke durƙusawa to sai sai waɗannan sai suka fahimci shi raƙumin zai durƙusa da me yake durƙusawa da gwiwa sai suka ce to kenan ya nuna in za ka tafi sujjada kar ka durƙusa da gwiwa sai dai da hannunka saboda kar ka yi koyi da me da raƙumi su kuma waɗannan suka ce a'a to in raƙumi zai durƙusa gwiwoyinsa na gaba yake durƙusawa da su ko na baya yana durƙusawa da gwiwoyinsa na gaba kenan to kaga kenan idan ka sa hannunka yana matsayin gwiwoyinsa na gaba kenan saboda ka in ka tafi da hannu to kayi koyi da raƙumi da ka saba ma raƙumi su aujensu shi ne ka durkusa da gwiwoyinka da baya kaga hadisi ɗaya ya ba da ma'ana biyu hadisi ɗaya kaga ya ba da ma'ana guda biyu to yanzu kenan kaga ni na zo na ga wani ya durkusa da gwiwa ba zan zo in ce masa kai ɗin bid'a ba jahilin banza jahilin wobi kaga ba zan faɗa mai haka ba saboda shi ba yana da hujja kuma yana da malaman da suka tafi akan haka muna fahimta ku sai dai kowa yana da abin da ya riki kamar misali akwai lokacin da muna makaranta a can zaria hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kadda yanku yayi azumi ran asabar sai azumin da aka wajabta muku to ni a lokacin sai zama ni abin da yake fahimta shine duk azumi in dai na fila ne to kawai ba za a yi shi baran asabar ko ya ne akwai wani abokin karatu na sai ya ce mun ba haka hadisin yake nufi ba ya buga ya buga ya buga ya buga na ce da shi ya zo mu zauna mu yi mukabala da shi akan wannan magana na ce mai yayi sai zo mu yi mukabala da shi wallahi ya zo muka zauna na tashi kira shi dan bid'an banza dan bid'an wofi ga hadisi nan karara ka zo kana kaza kana kaza kana kaza ya ce mun naka dawo kan hanya ya tashi ya tafi to sai daga baya bisa karanta abinda malamai suka faɗi akan hadisin da sauraron manya-manyan malamai sai na kai ga in fahimci ashe abinda hadisin yake nufi bisa ga fahimtar malamai shine cewa kar haka kawai ka kirkiri azumi don girmama ranar asabar kawai ka ce kawai da ka yi azumi saboda girmama ran asabar ta wannan haramun ne amma azumin da baka da ikon canza shi kamar tasu'a ta faɗo asabar ba yadda ka iya da ita kamar arfa ta faɗo asabar babu yadda ka iya da ita haka za a yi yanzu wani ci makarkai azumi ran asabar ka ce a'a ba azumin asabar nake ba azumin tasu'a nake yi ina azumin tasu'a ne kamar yanzu ai me yasa manzo Allah ya haramta azumi ranar idi ai ba za ka ce ai an ce kada ai azumi ran asabar ba to ai yau ba asabar bane yau litinin ne dan ya azumi za ce maka eh yau ba litinin bane amma kuma yau idi ne yau ba asabar bane amma yau idi ne kaga kenan duk ran da idi ta faɗo ko ran yaushe ne ba azumi to kenan haka arafa duk ran da ta faɗo ko ran yaushe ne za a yi saboda baka da iko akan ta to kaga kenan ashe abin da yake so mu fahimta shine idan mas'ala ta sabani ce to mu rage daga jijiyar wuya a kanta mu rage daga jijiyar wuya a kanta amma mas'ala ta aƙida to anan ba sassauci anan ba sassauci eh kuma wajen mai da martani musamman a mas'ala ta fiƙihu to ana mai da martani ne da lafuza waɗanda suke tausasa lafuza domin ɗan uwanka ne ahlus sunna amma wajen mai da martani akan matsala ta aƙida to wannan kausasa harshe ake domin tausasa lafazi fa qula lahu qawlan layyinan ko udu ila sabili rabbika bil hikmati jama'a wannan tana aiki ne akan jahilan musulmai ma'ana shine musulmai ne wanda ka san suna ayyukan banza amma suna yi ne bisa rashin sani to wannan su ne ake jawo su da lafuza tausasa lafuza amma wanda ya fito shi shine mai kira zuwa ga bid'an da shirka kuma ya bayyana rashin shiryuwansa rashin kimtsuwansa da ya karbi gaskiya a koyaushe ta wannan ba kyakkyawan lafazi tsakaninka da shi ma'anan ba kyakkyawan lafazi shine ta inda ya hau ta nan ake tunguro shi muna fahimta ku mutum ba zai zo yanzu ya fito karare ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a zo a ce da kai fa kula lahu qawlan layyinan ba za ta yi aiki ba nan ba za ta yi aiki ba nan wanda ya yi ba daidai ba bisa rashin sani to shi ne ake jawo shi a nuna masa ba daidai ba ne kaza ya kamata ka gyara kaza ya kamata haka manzo Allah yake masa habbansa sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da aya cewa in ana sallah wa qumu lillahi qanitin ashiru kafin a saukar da wannan ayan sabai sun kasance ana sallah suna magana ana sallah zaka kalli dan wanka ce yau da Allah na tuna karin kalla manta idan an yi da sallah ina so mu yi magana da kai ba wani abu bane a wancan lokacin to lokacin da aka saukar da wannan ayar sahabi Ali bin Hatim ko wanda daga cikin sahabbai bai san an saukar da ayar ba ana cikin sallah sai ce malam matsa da Allah kama tsini sai sahabbai suka fara masa tafi sai ce mene kuke mun tafi ba magana ce a sallah ba kuma kowa yana yi to dan me za ku yi mun tafi yace bayan an idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni ya ce annabi bai zage ni ba bai hantare ni ba bai dake ni ba ya ce ban taɓa ganin malami irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yana koya mun yana faɗa mun cewa ga irin yadda addinin yake ga irin dokar da Allah ya saukar ya ce yana faɗa mun yana tausasa mun lafazi yana murmushi yana dariya to amma da ya zo magana da kafirai fa sai Allah ya ce da shi kul ya ayyuhal kafirun haka Allah ya ce ce da su ya ku kafirai la abudu ma ta abudu wala antum abiduna ma abu kaga kenan ashe in an zo zuwa ga waɗanda suka doge akan kafirci da shirka da bid'a kuma suke kiran mutane zuwa ga wannan to su ana musu magana ne da irin wa kullahum fi anfusihim qaulan baliga ana faɗa musu maganar da za ta daki zuciyarsu maganar da za ta shiga jiki su gane cewa abin da suke ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ta'ala ya sa albarka cikin rayuwar mu agogon ya tsaya kenan da ina ta ina ta kallon shi tuntuna shi ya tsaya shi Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين